الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 23 ga watan rajab shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da bakwai ga watan uku shekara ta 2021 miladiya muna darasi na 91 a cikin wannan littafi mai albarka na zadul ma'ad muktasar zadul ma'ad na Muhammad bin Abdul Wahab wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya Sunna da ke cikin birnin Kano, Nigeria. Muna fasali da yake magana akan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karantarwarsa akan al'amarin jihadi da yaƙuƙuka na musulunci. Allah ya faɗa a cikin alkur'ani kamar yadda muka tsaya a satin da ya wuce ibn al-qayyim ya kawo cewa shedan yana da tasiri kwarai da gaske wajen hana mutane su yaƙi son zuciyarsu wanda shine babban jihadi yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa malam ya ce wal'amuru bi tikhadihi aduwan tambihun ala istifraghil wus'i fi muharabati fa hadhihi thalathatu a'da umira al-abdu bi muharabatiha wa sullitat alayhi imtihanan min Allah wa utiya al-abdu madadan wa quwwa wa buliya ahadu al-fariqayn bil akhar wa ja'ala ba'dahum li ba'd fitna liyabluwa akhbarahum فأعطى عباده الأسماع والأبصار والأقول والقوة وأنزل عليهم كتبه وأرسل إليهم رسله وأمدهم بملائكته وأمرهم بما هو من أعظم العون لهم على حرب أدوهم وأخبرهم أنهم إن امتثلوا لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به ثم لم يؤيسهم بل أمرهم أن يداو أن أن يداو, يداو جراحهم ويعودوا إلى مناهض مناهضة عدوهم بصبرهم وأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم بل, يدافع بل بدفاعه عنهم انتصروا ولولا ذلك لاجتاحهم عدوهم ما لا yake cewa Allah da ya umarni cewa wato a riƙi shaidan a matsayin abokin gaba yana nufin a zuba dukkan dama da aka samu wajen yaƙar shaidan ɗin ma'ana kada a yi masa da wasa idan za a zo faɗa da shaidan to a yi faɗa da shi da gaske duk wanda ya zo faɗa da shi da wasa to zai ka da shi a yi istifragil wus'i fi muharabati duk iya damar da ka samu na yaƙar shaidan to kai amfani da ita akwai abokanan gaba guda uku da aka jarrabu mutum da ya yi ƙoƙari wato ya yaƙe su kamar yadda muka yi bayani a satin da ya wuce akwai ranka akwai ainihin wato a shi kansa wato shedan akwai abokin gaba na kafirci abokin gaba kafiri akwai ranka innan nafsa la ammaratun bisu'i akwai kuma shedan waɗannan abuwa guda uku dole ne mutum idan zai rayu sai ya yaƙe su an jarrabu bawa da yaƙe su in ka yaƙi son zuciyarka to akwai kuma abokin gaba sannan kuma akwai shaidan abinda ake so ka gane duk da aka ce ka yi jihadi ka yi jihadi to akwai fa jihadin yana da buƙatar a fahimce shi abokanan gaba ne guda uku aka ce ka yi jihadi a kansu to me yasa mutum kullum sai ya rakkaza ya mai da zancensa da tunaninsa kullum akan abokin gaba guda ɗaya mutane sai su ɗauka kawai jihadi shine ka ɗauki makami ka yaƙi kafiri shi kaɗai to ina sauran guda biyu to ilimi shine zai bayyana ma haƙiƙanin me ake nufi kuma ya bayyana ma yadda sahaba annabi sallallahu alaihi su suka yi nasu jihadin kuma mu yi koyi da su shine za mu samu nasara akwai zuciyarka kun san ba yanda za a yi mutum ya rayu hanya ta kware in bai yaƙi son zuciyarsa ba ko kuma kullum in mun biya son zuciyarmu za mu halaka akwai abokin gaba a duk kafiri wannan dole sai mun masa shiri mu yaƙe shi akan danne mu da zai yi hana mu yi addininmu kamar yadda su ma kullum ƙoƙarinsu su murƙushe musulunci su hana musulunci yin aiki to akwai wani abokin gaban na uku shine shaidan to in an ce a yi jihadi to ana buƙatan waɗannan gaba ɗaya sai an taɓa su to kaga akwai aiki a gabanmu kenan to malam yake cewa Allah tabaraka wata'ala ya sanya waɗannan abubuwa suna da saiɗara da jag wato da fifiko akan mutum saboda jaraba usullitan alaihim tihanan min Allah jarrabawa ta ubangiji sai yasa sai kayi da gaske ka yaƙi son zuciyarka jarrabawar Allah yasa sai kayi da gaske ka yaƙi shedan haka kuma sai kayi da gaske ka iya yaƙar abokin gabanka kafiri to Allah ya sa waɗannan suna da ƙarfi a kanmu saboda Allah ya jarrabe mu amma Allah ya ba wa bawa tallafi da ƙarfi wa utiyal abdu madadan wa quwwa an ba shi madad tallafi agaje wa quwwa da ƙarfi tallafi daga gare shi in kun tuna yakin badar Allah ya turo mala'iku sun taya annabi yaki sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba wa mumine ƙarfi ya ba su lafiya ya ba su fawa a tattare da su ko dai ƙarfin mulki ko na sarauta ko na gangan jiki ko na lafiya Allah ya jarrabi ɗaya ɓangare da ɗaya ɓangaren ya jarrabi mutum da kafirai mutum musulmi da kafiri ƙungiyar kafirai da kuma ƙungiyar musulmi ko ka ce Allah ya jarrabi wato zuciyarka da shaidan dole sai kayi da gaske waje ala ba'dhum li ba'dhin fitna Allah ya sa sashin su da sashin su ya zama mai fitina abin jarraba li yabluwa akhbarahum dan Allah ya jarrabe su ya ga me za su ce kuma ya za su rayu Allah ya ba wa bayinsa ji ya ba su gani ya ba su hankali ya ba su ƙarfi fa'ata ibadahu al'asma'a da al'absara da al'ukula da al'uwa ƙarfi wa an zala alaihim kutuba Allah ya saukarwa da bayansa da littattafai sofi ibrahim wa musa attaura linjila zabura ƙur'ani duka ya turo da manzanni wa amaddahum bi mala'ikati ya taimake su da mala'iku suke ta saukar da wahayi suke tare da su bayin kuma a lokacin da duk suke sarrafi kowane mutum a tattare da mu dinnan yana da mala'ika mai kulawa da shi saboda gata da Allah ya ma haka dauka haka kake tafiya wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafalu akwai mala'iku masu kulawa da dan adam duk zurftu da zirga-zirgar da mutum zai waɗannan 'yan gadi ne musamman an halicce su ne kawai dan kai in ka mutu sai su tafi wani aikin kuma na Allah don a nuna maka Allah yana kula da kai yana sane da duk abin da kake yi komi da kaga mutum yana yi wallahi mala'iku suna rubutawa kai mai kyau ko kar kai mai kyau amma za ka gane bayani ranar da ka mutu ka ji tukwane a kanka ka tabbatar kana kwance a kabari to za ka gane wannan jawabin da ake gaya maka gaskiya ne ya ce wa amarhum bima huwa min a'zami al'auni lahum ala harbi aduwihim ya umarce su da mafi girman wato mafi girman taimako gare su wajen yakar abokanan gaban su Qur'ani yayi mana wannan bayani kuma ya gaya mana wa akhbarahum annahum in imtathaluhu lam yazalu mansurina Allah ya gaya muminai ba ai in sun misalta abin da aka ce su yi ba za su bushe ba Allah zai taimake su ala aduwihi wa aduwihim akan abokin gaban su kuma abokin gaban Allah shine shedan ya saukar da shedan kuma ya gaya muku ya ake a yaki shedan wa annahu in sallatahu alaihim falitarkihim ba'da ma umiru bihi ibn al-qayyim yace idan har kuka ga Allah ya dora shedan akan ku to kun bar abin da Allah ya ce ku yi ne duk lokacin da kuka shaidan ya yi nasara a kanku to saboda falitarki kun ma umirtun bihi ne don kun bar abin da aka umarce ku da shi ne daman ɗayan biyu ne ko ka bi Allah ko ka bi wani Allah idan ka bi Allah sai ka samu taimako yayin da kuka ƙi bin Allah sai Allah ya kawo muku waɗanda za su yi ta murƙusa ku su ta kama muku dokoki dole ku bi ba gashi muna gani ba ku yi kaza ku yi kaza kuna ba za ku yi ba sai su kafa doka kuma dole sai kun yi a hankali hankali ba ku san abun kuna ganin abun halaka ne kuna ganin abun bala'i ne kuna ganin abun musiba ne kuna ganin abun mutuwa ne an taba jarrabawa an gani an kashe mutane an halaka kuma an dawo da abun kuma an ce sai an yi a sa kuɗi ana ta talle a wayan kama ana turo maka ka fa shirya za a maka wannan abun kuma za a zo lokacin da sai an maka dole dole sai dai kawai wannan Allah da ya halicce ka kuma shi ya san hanyar da kuma zai iya mai zai iya kare ka amma sun gama shirya mana su halakar da mu su tabar da mu su karar da mu su rage mana yawa to za su yi mana duk abin da za su yi mana da a ce mun ba Allah yadda ya kamata to da sai Allah sa musu tsoron mu a zukatansu haka annabin rahama ya faɗa idan kun ba Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya tsoron ku a cikin zukatan abokanan gaban ku idan kuma kuka sa hubbud duniya wa karahiyatil maut tsabar bala'in san duniya da kin mutuwa tsabar bala'in san duniya da kin mutuwa to annabi ce wala yanzi annallahu da sannu Allah tabaraka wa ta'ala wallahi sai ya cire kwarjinin ku a cikin zukatan abokanan gaban ku za ku zama ba ku da kima a ko'ina sai an yi mai da ku baya saboda kun bar asalinku kun bar tushenku na sha faɗa ina maimaitawa a karatu ina faɗa wallahi al'azimu musulmi mun ci baya da yawa kuma yaƙi ya ci mu har gida a mu a inda muke da ‘yanci muke da iko muke da dama wallahi akan sana'a kaɗai malam sai ka fasa kuka kaga ci bayan da muka yi amma muna gadara muna da kaza muna da kaza muna da kaza muna da kaza a kasuwa kawai wannan karatun kuma 'yan kasuwa su za su gane shi yanzu da yawa daga cikin abubuwan da kuke ta amfani da shi a gidajenku a kamfanoninku a wuraren sana'o'inku na larura ne kullum kuna da bukatarsa wallahi malam ba ku ne kuke kawo shi ba kuma rana ɗaya idan aka ce ba za a kawo shi ba an mai da ku bayi a kai kuma ba ku san sirrinsa ba sai yanda aka ɗauko shi aka kawo muku amma kuna gadara ku musulmi ne kuna gadara kuna da yawa kuna gadara kuna da kuɗi kuna gadara kuna da masu mulki kuna gadara kuna da masu sarauta to wannan yakin da ake cewa abokin gaba zai yaƙe ka ku ne ha ku ku musulmi ku ne kuke tunanin galiban kuke tunanin an ce yaƙi yaƙi a yana tunanin a ɗauki makami a yaƙi abokin gaba su tuntunin ba da wannan suke tunani ba su suna da hanyoyi dubu miliyan da suke yaƙar mu yanzu misali a Kano muke karatun nan Kano a Afirka gaba daya tushe ne na kasuwanci kasuwa dai Allah ya sa ta a garin nan mutane da yawa Allah ya musu arziki a garin nan da baki da yan gari kuma ba su gushe ba suna cin arziki duk wanda ya shiga garin nan ya ga kasuwannin garin nan ya ga ana hada-hadar kasuwa lalle ya san ana juya kuɗi a garin nan amma yan garin nan mutum nawa ne suke da tushen kasuwancin zuciyar kasuwancin mutum nawa ne suwaye suka rike kasuwar suke rike da kasuwar suke ronin din business din kowane irin business da babba da karami mutum nawa ne musulmi ban ce ku je jihohinsu ba su can ban ce ku je can ba anan yanzu duk kayan wuta duk wani fitila da ka gani anan da fanka da da socket da wayar lantarki da waya da sauransu ba mu bane kun yadda ko akwai tattaunawa an riga mu ba mu bane muna maimaita muna faɗa ne don masu kuɗin mu su yi zuciya su rinka buɗe business yanzu akwai laifi in mutum ya zo tsakiyar garin nan cikin manyan shagunan na ya buɗe babban guri na sai da kayan wutar lantarki ka sayi waya ka kayan kwalliya fankoki brand brand kala kala akwai laifi ba za su yi ba dole sai dai ka tafi sabon gari ran lahadi ba za yanzu yau din nan yau din nan akwai abin nan ne ma yau din nan na gyaran mota musulmi ma da yawa yau lahadi ne mu ba mu fitowa banzan bazara baka da wayo me kai kuma me riba ka na kin fita lan lahadi ka ce kaza sai a ce a yau lahadi malam ka ce kaza sai a ce a yau lahadi malam ka ce kaza sai a ce yau lahadi mun taru muna tarayya da su ka ji daya wutar lantarki duk abin da ya shafi kayan ruwa plumbing materials kan famfo robar famfo wane ne anything pertaining plumbing ba mu bane ne tankuna da ake zubawa a garin nan ana gina gidaje na alfarma ba ana saka tankuna ba a wurin su za ku je ku siyo ba su shi ku da yaki ba abu na uku duk wani gini da za a yi rodi tun daga kamfanin da yake rodin da dilolin da suke sayar da rodin majority ina gaya muku manyan 'yan kasuwan wanda suke juya harkar wannan business din duk ba musulmi ba ne kuma a nan garin da ake gadarar garin kasuwanci ne ba mu ba ne duk wani karfe da ka sani na gini duk kayan walda duk wata kofa da ka sani za a yi da karfe ko pure black ko china ko waye da sauransu duk ba muna yin gidaje ba ba muna yin kofofi ba muna wanduna ba ba muna kaza ba duk ba mu bane gilas duk wani gilas da ka sani ba mu bane ba mu ne ba dilolin magani da ake sha kuna irgawa kuwa magani da abin yana damuna ne sai na faɗa kafin na mutu sai na amayar da shi yawwa don ya shiga tarihi mu sani cewa wasa ma muke muna wai mutane suna tsammani kishin addini kishin addini ka ɗauka kishin addini a masallaci ne kawai ka ce Allahu akbar shine da dukiyar kama za ka yi Allah aiki duk wani gilas da ka sani azuwa da shi garin nan ba mu bane ina gaya muku in nace mu Kano fa duk kusan Afirka din nan kasar Hausa da waya anan ake sayan kaya Kamaru Kano ce fida ɗinta Nijar Kano ce fi daɗinta, Chadi Kano ce fi daɗinta, wane ne Kano ce fi daɗinta? Duk ba mu ba ne, duk wata taya ta mota, taya ba akwai motoci a garin nan ba, ba kuna da motocin miliyan arba'in miliyan tamanin miliyan ɗari ba, in taya ku ta mutu can kuke tafiya kuje ku siyo. Ba musulmi ba ne dilolin, ban ce ba musulmi kwata-kwata ba a cikin lissafi na akwai su amma ba su da yawa ba su da ƙarfi. duk wani spare part na mota in mota ta lalace spare part na mota in ta lalace duk ba musulmi bane sai kaɗan a cikinsu ba akwai adidin sau a garin nan ba kana irga adidin sau guda nawa ne to duk mafi rinjayen dilolin da suke shigo da adidin sau kano ba musulmi bane ba musulmi bane ai kana adidis sau ai ka je ka siyo adidis sau ina ka tafi sabon gari ka tafi gurin iyamuri ka je yana zaune da katon tumbi ya sa ma farashi take za su kara su rage in sun ga dama ba ku bane kaɗan ne a cikin ku suke yi waɗannan 'yan misalai ne na gaya muku kwamfuta duk kayan kwamfuta ga baki ɗaya da ake sayarwa a jihar kano mafi rinjaye ba musulmi bane dilolin ina gaya muku manyan diloli da suke shigo da wannan harkar suke shigo da shi ba ni sunan shi suke shigo da shi gari ƙofofi da ake sliding windows ba ba muna yi ba muna gini duk ba mu bane ba mu bane an mana nisa an fi ƙarfinmu kayan larurori na rayuwa da ka sani ba mu bane manya-manyan gadaje na alfarma da kujerun zama na alfarma duk ba mu bane wani wurin za ka gan shi a tsakiyar cikin hausawa amma in ka duba oga kwata-kwatan ba mu ba ne akwai wata ƙasa da naje ta musulmi ne suna ƙera kujeru da waye da sauransu masu kyau na alfarma amma ka san suna suke zuwa ba musulmi ba ne suke zuwa suke odan kan suke shigo da shi to ina so ku lissafo mun abin da muka fi kowa a nan number one gurasa ko ba haka ba ne duk wata gurasa an ka ganta a Kano insha Allah daga unguwar musulmi take ko ba ka bane ba gyada mai gishiri duk wata gyada mai gishiri mu muke inda duk in ka ga awara mu ne duk in ka ga kaza kaza kaza mu ne abubuwan da muke da majority a kansa muke da ƙarfi mu ne muke da yawa a cikinsu ko muke da fawa a kai ba su da yawa kuma an faɗe su za ku ta dariya ne to shi yasa in wani ya ga dama zai iya cewa hatta kasuwar kano ɗin da ake juya ta kasuwar Allah ba mu ba ne kuma wallahi akwai wasu abubuwan da ba sai na faɗe su ba suna nan wallahi barkate kuma 'yan kasuwan sun fi ni ilimi akan wannan amma ina gaya muku ne wannan kaɗan ku duba yadda ake hawa mota a garin nan ku duba yadda ake aiki da kwamfuta a garin nan ku duba yadda ake shan magani a garin nan yanzu inyamuri yana da kamfanin buga kafino da panadol da capsule a ɗakin a kusa da ɗakin matarsa su buga mana su packaging su komai su kawo mana kasuwa kuma dole mu saya yanzu ga hanyoyin business na samun kuɗi na zamani muna da shi amma fikira tunanin yin kasuwar ma babu barin baku misali ni ba ɗan kasuwa ba ne amma yanzu kalli nama daga nan ake ɗaukan nama a kai lagos a kai ibadan a kai kaza a kai kaza muna da lafiyayyun dabbobi masu kyau masu lafiya me yasa masu kuɗinmu ba za su yi su modernizing ɗin harkar naman akan a ɗauki naman daga nan a kai shi lagos me yasa ba za su yi kamfanin suna yanka shanu suna gyarawa suna cire ƙashi suna daddatsa suna packaging suna sa shi a leda suna silin suna sa shi a kwali suna sa shi a freezer su buga masa ainihin wato tambarin su daga nan wallahi ba inda ba za a kai namun ba duk duniya dan Lagos din sai dai ya turo a jirgi a daukan masa nama a kai yanzu ku ba kwayi amma yanzu bincike ya nuna mana su yanzu za su fara yi dan fasa muku kwantin da kuna da shanun za su ɗebi shanun za su yi kamfanin nama ɗin a can sun ma fara sayan irin dabbobi kamar irin awaki saboda akuya tana haihuwa da yawa a shekara da tumaki da raguna sun samu daji suna gyarawa suna ƙirƙiran musu abincin da za su ci kuma suna tanadar da kamfani kuma za su karɓa bashi a hannun gwamnatin tarayya ta ba su za su yi kamfanin wanda za su zo suna fakedin nama kuma daga kudin za a ɗauko mana naman mu je shagon wancan mall din shagon wancan mall din mu je mu saya ko awaki guda dubu ka tara ka ajiye kai kamfani mai kyau ka gyara shi ka dauki ka dauki ma'aikata ka modernizing ka rage yawan cututtuka ka rage air pollution ka rage kazanta a cikin gari ka abin nan duk inda aka ci gaba yanzu a duniya a manya-manyan shaguna ake sayan nama a tafka tafkan freezer za gansu su a leda mai kyau an yi fakejin in nama ya samu kulawa sai shekara biyu wuta ce kawai ake bukata ku yi providin wutar a rinka sayarwa ko a bakin danja za a iya sayar da shi ga shanun ga tumakin ga dabbobin ga waye muna da su amma fikira fa babu to muna so mu gaya mutane cewa jihadi da za a yi wa musuluncin nan akwai hanyoyi da yawa ka yi zuciya ka ce bari buɗe kamfani na kafinta in sa yara musulmi su koyi sana'a kai zuciya ka ce bari buɗe gidan walda a yi rinka kofofi masu kyau a rinka bogulas masu kyau a rinka wannan na security masu kyau kaza kaza da sauransu yanzu a duba hatta fa harkar security ta gadi yawanci yanzu mutane ko a makarantu sai a ɗauki security men ko a gurin ayyuka ko a masallatai ko a kamfanoni ko a jami'a ko a ina ne ana ɗaukan security security kun san cewa yanzu majoratin waɗanda suke da security guard ɗin nan majoratin su a Kano ba musulmi bane inyamuri ne zai taho ko wani arne ne zai taho daga kudu ya zo ya ɗauki yaransa ko ya taho da su daga can ya sama musu aiki duk watan duniya ba za a ba su kuɗi ƙasa da dubu ashirin da biyar ba kana ji kana gani za ka ɗauko shi rinka tura ma kofa yana rufewa ya san me ka shiga da shi ya san me ka fita da shi ya san sirrin makarantarka ya san sirrin gidanka ya san sirrin masallacinka ya san sirrin kamfaninka ya san sirrin kaza ɗinka kurin fa kamfani mutum ya buɗe kamfani ya ɗebi yara matasa ya yi training ɗinsu ya ake kulawa da mai barna ya ake gadin kaza ake gadin kaza muna zaune muna kukan ba mu da sana'a ba mu da aikin da za mu yi amma fikira ɗin yin abin ma babu muna zaune a kano sunan mu yan kano ne amma zuwa ake ana ta cinye mu da yaƙi in na yi taimako wannan lissafin sai mu kai har bayan isha'i wallahi muna da damuwa a cikin zukatanmu dangane da ci bayan al'ummanmu mu kuma idan akwai wanda ya taimaka akan samuwar wannan to daga ciki manyanmu da masu kudinmu da masu mulkinmu da 'yan siyasarmu yaranmu ga sunan azube ba, ba guidance ga hanyoyin samun kudi ga hanyoyin kaza ga hanyoyin kaza amma ina kano arzikin da ake zo ana ɗiba a kano ana tafiya malam ba magana ga abubuwa nan muna da su da yawa yanzu ko na'ibawa 'yan lemo ɗin nan kaje kaga yadda ake sauke lemo duk afirka ba inda ake mu'amalar lemo ake sauke ta ko kudin da suke yin lemon wala bai kai na'ibawa ba tara lemo yanzu ba za a iya yin wani mai kuɗi yayi wani kamfani na yin juice ba na lemo fiwa lemo na gaskiya ya rinka sayan lemon nan a lokacin kaka'arsa yana ɓare shi yana gyara shi ana zuba shi a robobi a kwangwanaye fiwa lemo mai kyau ana kawo mana shi a kasuwanni muna sayarwa har yanzu sai sai dai a ta yawo da lemo abin ana sai lemo ana yankawa ba za a iya yi ba nawa ne zai ci miliyan nawa zai ci hasbunallahu wa ni'mal wakilu wala haula wala quwwata illa billah na taba wannan bayanin sai wani ya ce bai da kudin ne shi yasa da ya san yadda kudi suke da bai abin nan ba mu kuma Allah bai ba mu kudi ba amma Allah ya ba mu tunani eh gwanda mu gaya muku in mun yi wannan wallahi ba wani dan kudin da zai mana zanga-zanga waye je kashe mana wani a can kurin yaran mu gashi na an basu ga harkokin samun kuɗi bila adadin wallahi sai na irga ma abu hamsin ɗari na harkar business za a samu kuɗi a nan arewa ba sai an je kudu ba amma yaran mu suke tafiya su suke tona musu kabari fa yaran mu hausawa da kake ji ana kashewa su suke tonan kabari mutum ya tafi kudu ya bar kano ya tafi kudu yana neman kuɗi yana shushayin a wai kacar kacar kacar kacar yana shiga a cikin arna yana wanke musu takalmi su suke ɗebe musu bola su suke bin bola su suna tsince robobi suna kaiwa kamfanin roba su suke yanke musu farce su suke musu wanki da guga su suke gasa musu nama su suke musu kaza su suke musu gadi wasu ma su ake turawa a kai su daji su je su yi ta musu aikin wahala shi ne fa majoratin aikin da wasu daga cikin samari 'yan arewa ban ce masu karfin ba suke a can rana ɗaya da tsuntsayi ya tashi sun zo sun kasa rikicinsu da ƙabilancinsu duk su kakkace su murus saboda ba su da gata ko labarinsu ba za a ji ba wasu kuma za su daɗa hawa tirela kuma su tafi wani kuɗi ne ba za ka neme shi a kano ba wani kuɗi ne ba za ka neme shi a Kano ba yanzu ba Kano fa dan Kano sai ya tashi da Kano ya tafi ya je ya shiga cikin arnan Taraba ya shiga suna sa shi noman doya suna biyan su kuɗi suna sa shi noman shinkafa duk dajin da muke da shi na kura da da dan bata da ina ne da kogunan da ake da shi da waya da sauransu noman doya ya toni ƙasa ya yankan shinkafa ya yi bugun shinkafa su ɗora musu doyar daga can su turo ta arewa shi ne fa sana'o'in sai kaɗan daga cikin sana'o'i masu inganci da ake ba cewa muka yi kar aje ba amma muna magana ne mu ma mu zama kishi masu kishi mu raya namu ya jama'a mu raya al'ummar mu mu raya al'ummar mu Allah ya sa ku ji musamman matasa Allah ubangiji ya sa mu gyara ibn qayyim yake cewa Allah ya jarrabe mu da waɗannan abubuwa kuma ya sa shedan zai iya nasara akan mu in mun bar Allah da muka bar Allah sai kaga basirar ta duniya ma ya toshe mana ita ban sani ko kuna ganewa sai a saka tunanin ma wanda ba musulmi ba ya fi ka tunani ci baya ƙarfen mota za ka je nema wallahi sai ka gama zagaye kasuwan nan in ya muri zai ce ma in za ka siya ka siya ba za ka siya ki tafi ka bani guri wallahi ya san duk garin nan ba inda ka isa ka je ka samu zai iya rantse ma ce duk garin nan ba wanda isa malam ka je ka kasuwan nan ta kofar ruwa ka je ka ga inyamuri yana da wato guri na injinan mota tirela iya ganin ka sai ka ce wai daga sama ake jeho su ne yana da injin toyota iya ganin ka idan ka je musulmi in kana neman yadda ka samu musulmi sai ka shi kuma shi yake waldan danja shi kuma shine mai ribici shi kuma shine mai mai kawo maka stika masu kudin kuma inyamurai ne sai inyamuri ya daka maka tsawa a garin nan ya ce will buy you buy you don't buy don't sleep my place yes in ya gaya ma magana ɗaya kai ta oga oga don Allah a rage ko kula ka bai zai ba saboda su suke da business din ba competition kayan sai rikici da dan uwanka akan provision store duk wanda ya shiga cikin unguwarsu ya dan bude dan provision store yana sai da magi yana sai da dan fulawa yana sai da omo makoci ya gani shi ma sai ya tashi yaransa daga inda suke kwana a shago sai ce shago zan bude anan muka fi karfi sai ya dada bude ai an ga wani ana masa layi akan provision store dinsa shikenan wannan ma sai ya bude abinda muka iya kenan a wani ya bude dan kiosk dinsa yana sai da recharge card dubi recharge card duka duka nawa ake samu ya bude recharge card yana sai da recharge card yana yin cajin waya kawai shi ma sai wani a gefen shi ma sai zo kafa nasa shi ma yana yi abinda muka iya kenan imitation da repetition akan abinda biduni fa'ida ibn qayyim yake cewa annahu wa annahu in sallatahu alaihim falitarkihim ba'da ma umiru bihi amma Allah bai sa suka dauke ke wato dauke tsammani ba akan sha'anin shedan dan shedan yayi nasara akan ka an ce kada ka dauke tsammanin rahmar Allah la tai asumir rafillah wa lam yu'ayyisuhum bal amarahum an yuda wato yudawu jirahahum Allah ya umarce su su magance ciwukan su wa ya'udu su dawo izuwa ga fito na fito da fafatawa wato da abokanan gabansu da shaidan da waninsa da yin haƙuri bi sabrihim kuma Allah ya ba mu'minai labari wa annahu ma'al muttaqina minhum masu tsoron Allah da taqwa Allah yana tare da su wa ma'al muhsinina masu kyautatawa Allah yana tare da su ma'al mu'minina masu imani Allah yana tare da su kenan so ake ku zama masu taqwa masu kyautatawa masu haƙuri ko masu imani kuma Allah tabaraka ta'ala yana ba da kariya ta musamman ga bayansa mu'mine wa annahu wato yudafi'u an ibadihi almu'minina ma la yudafi'una an anfusihim irin abinda basu isa su kare wa kawukan su ba Allah madaukin sarki yana ainihin wato ba su kariya bal difa bi difa'ihi anhum intasaru ai kariyar da Allah yake bawa bayinsa da shine suka samu nasara da ba don haka ba wallahi da abokanan gaba sun ci nasara nesa ba kusa ba akan musulunci da musulmai wannan kariya din wa hadhihi almudafa'a Allah yana bada ita ne bi hasabi imanihim a bisa gwargwadon imanin su mu'mine idan imanin su yayi karfi to kariyar sai ta yi karfi fa in qawiya imanuhum qawiyat duk wanda ya samu alkhairi a rayuwarsa to ya gode wa Allah faman wajada khairan falyahmadillah jama'a duk wanda ya samu alkhairi ya ce alhamdulillah waman wajada ghaira dhalik wanda ya samu kishiyar haka to fala yalumanna illa nafsahu kar ya zargi kowa fa sai kansa duk wanda ya ga akasi a rayuwar nan to kada ka zargi Allah ka fara binciken tsakaninka da Allah wani ya bugo waya na malam ni na rasa abin da yake mun dadi ina cikin bala'i ina cikin masifa ni duk abin da na taba baya mun dadi ina ta asara na taba kaza ya lalace na kasa samun kaza an wuce ni an mun kaza ni ba na jin dadin ibada ni ba na kaza da sauransu nace to me za a maka ƙarshe kawai so yake yi ya ce daga ƙarshe kawai abin da bai iya faɗa ba ya ce Allah baya son sa shi ne abin da ya saura bai faɗa ba na ce to ka nutsu ka koma ka duba tsakaninka da Allah abin da Allah ya ɗora maka na nauyi kana yi ka duba tsakaninka da iyayenka ka duba tsakaninka da abokananka tsakaninka da maƙotanka tsakaninka da kaza ɗinka nauye-nauye da Ubangijinka ya ɗora maka wanda kake kai da Allah da kuma da wasu mutane duk kana yin su to Allah yakan iya ɗaukan zunubi ɗaya ƙarami da kake ya jarrabe ka a kai ya ɗanɗana maka rashin jin daɗin rayuwa don ka ji ɗanɗanan saɓa wa Allah na'am yakan iya ba wa kafiri da baya waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba shi duniya shi ma jarrabarsa ya yi ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون so kai a matsayinka na musulmi da zarar abu ya same ka to kar ka rude kama Allah maza maza ka koma gurin Allah ka rike shi dazu din nan wani ya kira ni a waya ko sallamar kirki ma babu akramaka Allah nace na'am bana jin daɗi na rasa abin da yake mun daɗi a rayuwata duk wani abu na tashin hankali ina cikinsa na ce subhanallah na rasa me yake min daɗi in na zauna ba daɗi in na tsaya ba daɗi in na yi ta lissafin mun masakil matsaloli kullum sai ya shiru na ce to abin da za ka yi ka maza maza maza ka je ka kaɗe wa ƙur'anin ka ƙura ka ɗora wa kanka alƙawarin yin sauka ba adadi ka yi ta karanta alƙur'ani kuma duk abin da Allah ya hore ma ka samu ka rinka sadaka samu yara ƙanana rinka raba musu sadaka kuma duk litinin in ta zo ka kama azumi duk alamus in ta zo in dai da lafiya ka kama azumi kai inda hali ina baka shawarar ka kama azumin siyamu dauda kai yau gobe ka sha kai yau gobe ka sha ga karatun qur'ani ga ainihin azumi ga sadaka kana yi ga sallar jam'i ka kula na baka wata daya ka sake bugo mun ko za ka yi min irin wannan bayanin da ka sake min yau wallahi wannan bayanin da na masa kawai sai ce ka Allahu akbar alhamdulillah insha Allah yau zan fara kaga daga nan an zubar masa da damuwar sa wataƙila 40% a cikin 100 kuma ina tabbatar maka wallahi in zai wata ɗaya na wannan abin insha Allah labarin da zai zo ya faɗa ba irin wanda ya faɗa bane yau mu musulmi Allah ya bamu abubuwa da yawa imani ake so da yarda da Allah ka karike Qur'anin ka rinka karanta shi ka gani wallahi kaga alherin da zai same ka ba damuwa bace ce ba wai bacin rai bane ba kunci bane ba kaza bane kama shi to amma kana da aduwinka kana da makiyinka da baya so ka yi ba zai bar karanta qur'anin ba ka fi son a ce wasu su karanta maka a biya su kuɗi amma kai ba za ka yi ba amma ka ɗauki qur'an nan karanta wallahi ina gaya muku duk mutumin da Allah ya masa arziki ya mai da qur'ani ya zama wuridinsa ana masa albishir ya dace da rayuwarsa qur'ani ai ba ka yi shi malam ba ka da shi malam arne fa yakan iya kira mahaddata qur'ani ya ce su karanta mai qur'ani shi mai addu'a arne ba musulmi ba arne yana neman wani abu ya ce a kawo a zo a ta karanta masa qur'anin nan a ta karanta masa ya yadda cewa wannan littafi ne da an karanta shi ana samun biyan bukata yau dan me yana gidana yana tare da zan zo in shiga damuwa ban rike ba ban rike shi ba akan me wallahi zan yi ta iya karfi na in ma mutuwa ce gwanda ta rungume ni ina rungume da qur'anin kuma alƙawari ne wannan ba wai fa shakka ake ba wai a gwada bane wato garanti ne wannan wato garanti ne tabbas ne kawai wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin yace wala yazidu adh-dhalimina illa khasara to Allah yana ba ku kariya a bisa gwargwadon imaninku shi yasa ne muku wannan bayanin Allah yakan maka taimako ya maka mudafa'a ya raba ka da bala'i ya raba ka da musiba a matsayinka na musulmi akwai ibtila'i akwai jarabawa amma kana samun kariyarsa bisa gwargwado da karfin imaninka shine bi hasabi imanihim yace wa amarhum an yujahidu fihi haqqa jihadihi ya umarci bayi su yi jihadi saboda Allah hakikanin jihadi kuma na muku bayanin wani jihadin ake nufi kamar yadda Allah ya umarce su an yattaquhu haqqa tuqatihi ku ji tsoron sa hakikanin jin tsoro fattaqullaha mastata'tum iya daidai gwargwado a kwatanta duk abin da ake iya samun tsoron Allah a cikin sa a dage da yin sa yawaita yin sallah yawaita yin azumi yawaita karatun qur'ani yawaita rage sabo yawaita yin sadaka yawaita kadaita kana tunanin lahirarka wannan abubuwa ne da suke kara wa mutum tsoron Allah da yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati fil khalwa daga kai sai kai sai ubangijinka ka rinka yi wa annabi salati yana haɓaka imani da takawar baba shi yasa malam yake cewa wa kama anna haqqa tuqatihi an yuta'a fala yusa kaji aji tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa din nan to a yi masa ɗa'a kada a saba masa ka yi iya ƙoƙarinka insha Allah ba za ka saba wa Allah ba sai abin da ya fi ƙarfinka bayan da za ka yi na'am za mu iya yin kuskure za mu iya saba wa Allah amma abin da ba a so ganganci wa yuzkar fala yunsa a rinka tuna Allah kar a manta Allah zikiri wa zakirin Allah kathiran wa zakirat ya ayyuha alladhina amanu dhkuru Allah dhikran kathira ya kwanda ku imani ku ambaci Allah ambato mai tarin yawa shi zikiri baya yawa malam da yawa ake so ai ba a so ai kadan da yawa ake yi ka ta tasbihi ta ka ta salati kai ta subhanallah ka ta walhamdulillah kai ta la ilaha illallah ka ta ambatan Allah kai ta karanta alqurani shine ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran kathira wa an yuzkara wa yuzkara fala yunsa wa yushkar fala yukfar a rinka yi wa Allah godiya a daina butulce masa kullun kana alhamdulillah ko da akwai aljihu alhamdulillah in ma babu aljihu alhamdulillah Allah zai kawo malam ai Allah ya mana arziki Allah ya mana taimako wallahi yanzu idan za ku tuna irin rayuwar da manzon Allah ya a gidansa za ku dauka cewa Allah ya mana gata sama da gatan da yawa sabai akan al'amarin duniya yanzu muna saka rigunan da ba sa sawa muna zama a wurin da ba su zauna a wurin ba su ne fa 'yan gatan Allah muna cin abincin da ba su irinsa ba inda za a ɗauko maka hoto da malaman tarihi suka yi hoto na zanen gidan annabi zanen gidan annabi sai ka zubar da hawaye wallahi idan ka ga ɗakunan ba su wuce ban ɗakin ka ba ɗaki ne na kwanan annabi idan ka ga hoton masallacin annabi a tarihi yadda aka faɗe shi aka zazzana shi haka dan takrib na al'afam fahimtar mutane wallahi sai ka zubar da hawaye rumfa ce ta dabino tubali ne na duwatsu da itatuwan dabino idan an yi ruwan sama ruwa ya jika masallacin su yi sujada sharkab a cikin tabo abincin da suke ci menene a ce maka annabin Allah a gidansa a share wata ɗaya wata biyu ba a ɗora tukunya ba tukunya mata su ɗora tukunya kurin akan wuta fa ba yi ba ka kwatanta da rayuwar da kake ciki malam ka duba tafiya tsakanin makka da madina nisanta a mota mai sauri mai tafiya sai ta yi awa biyar daji ne iya ganinka da duwatsu amma ka duba mutanen da kafa suka taho ko su hau dabbobi to dabbobin kansu nasu ai sun yi kokari mu yanzu jakin wannan zamanin ko wudil ka je da shi ai ba lallai dawo ba Allah ba lallai dawo ba saboda shi ma ɗan zamani ne raƙuma mu yanzu na me suke yi in ban da a ciyar da su a kawo su abbatu a yanka a cinye waɗancan su ne masu ɗiban kaya masu wahala raƙuma masu ɗiban ruwa ruwa na rijiya sai sun yi tafiya mai nisan bala'i su je su ɗebo ruwan da za su sha suna kokawa akan ruwan alwala mu fa alhamdulillah muna cikin ni'ima wallahi Allah mun gode maka ko mun matsi ko mun talauci wallahi mun gode wa Allah in mun kwatanta ni'imar da Allah ya wa ubangiji wato yayi wa sahabbai yayi mana a dai duniyance ba wai harkar lahira ba ai mun samu da yawa ai mun samu da yawa to ku gode masa hakikanin gode masa kar ku kafirce ku butulce yace fa haqu jihadi an yujahid al-abd nafsahu to kaji wajahidu fillahi haqqa jihadihi ba qur'ani ne fada ba ba ba ba wai ana nufin ka ɗauki bindiga kai ta harbe wanda ba musulmi ba kai ta kashe shi a fara yaƙar zuciyarka in kai wannan ƙarfin to sai ka tunkari abokin gaba bayanin da ake so a nuna mana sai fa ka shirya zuciyarka alaƙar ka ta yi kyau tsakaninka da Allah kafin ka ce za ka tunkari wani ba yanda za ka je ka ce wani ƙazami ne tsuliyarka kai kuma da kashi a jiki ibn al-qayyim yace haka jihadi din jihadi din an yujahida shaytanahu ka yaƙi afwan an yujahida al-abda nafsahu mutum ya yaƙi zuciyarsa ransa li yaslama qalbahu wa lisanuhu qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihu lillahi wa billah zuciyarka da harshenka da gabanka gaba ɗaya su kubuta sai Allah kaɗai suke bi suna rayuwa dan Allah kuma suna aiki dan Allah la li nafsihi wa bi nafsihi ba wai suna rayuwa dan kai ne kuma dan su taimaka wa ranka ba kai a'a zuciyarka da gabanka da komai na Allah ne komai kayan Allah suke kenan kawai ubangiji ne yake remote controlling naka sai yanda ya ga dama za ka yi kawai ba wai yanda kake so za ka yi ba wa yujahir shaytanahu bi takdhibi wa'dihi wa ma'siyati amrihi kuma ka yaki shaydan dinka kaji ibn qayyim yace shaydan dinka ashe kana da shaydani a liƙe da kai in baka yi da gaske ba sai ya afka karami wuta ka yaƙe shi wato ka saba masa da alkawarinsa ka saba masa da umarninsa wa ma'asu ya ci amri saboda shi mai sa mutum dogon buri ne da rudi kuma yana umarni da alfasha shi ne ya ce wa innahu ya idu ko ya uddu al'amani ko ya idu al'amani wa yumanni al-ghurur ويأمر بالفحشاء وينهى عن الهدى شيطان دنك yana hani akan shiriya kuma yana hana akhlaqul imani kulliha duk dabi'u na imani gaba ɗaya shaiɗan ɗinka hanawa yake mala yace fa yansha lahu min hadaini aljihadaini quwwata quwwata wa'di a quwwatan wa'idda idan kai wannan jihadin guda biyu to za ka samu ƙarfi da tanadi wanda za ka yaƙi abokanan gaban nan waɗannan kafiran da wannan tanadi na zuciya da shi ake yaƙarsu duk bayanan nan nake gaya muku wallahi ba ni nake faɗa ba ibn al-qayyim yake faɗa gashi a gaban mu muna gani yace yujahidu biha ada'ullah bi qalbihi wa lisanihi abokanan gaban nan da kake ganin ana yaƙarsu ne da zukata da harshe akwai abin da da baki za ka yaƙe su wa yadihi akwai abin da sai an sa hannu wa malihi akwai abin da sai an saka dukiya litakuna kalimatullahi hiya al-ulya dan kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya yanzu yanda za ku gane mun ci baya da yawa ya ku yan uwana ku duba girman jihar Kano ku duba tarihin jihar Kano a musulunci a Afirka a ƙasa a duniya gaba ɗaya amma har yanzu a cikin jihar Kano akwai wuraren da maguzawa ne cikakku ɗari bisa ɗari a local government ɗin Kano ƙauyukan da 100% su suke da domination wuraren ko kun san a yanzu a jihar Kano akwai inda wallahi musulmi bai isa je wa'azi ba kana kishin musulunci wallahi akwai garin maguzawa ne an mai da su kirista ko kusan da wannan ga ƙauyuka nan malam idan ka shiga sai ka ɗauka ba a Kano kake ba sun fi ka iya hausan kanan don su ne tushen kanan in ba ma guje ya fara baka labarin tarihin Kano sai ga iyayensa da kakannin su suka sari kanan amma yana can a ƙauyen nan su ne manya-manyan maguza sun zama arna ba ka yi shiga ba je ka local government ɗin tudun wada ai an san tudun wada to ku tambayi 'yan tudun wada su gaya muku maguzawa da da kiristoci da da maguzan da suka zama kiristoci ba so in ce kiristoci don mai da su aka kiristoci local government masu tarin yawa su bangaren wani bebeji a nan gurin su sumaila su kibiya su takai takai dubu takai nan wallahi malam a cike suke cikin ƙauyukan nan nasu su ƙagwai nan nan ƙagwai kusa su gwarza nan duk wani local government ɗinmu ne na kano kano kano kano wallahi idan ka shiga kaga maguzawa abin zai baka mamaki to ina manya-manyan ƙungiyoyin addini na kano ina manya-manyan malamai masu almajirai na kano wacce gudunmuwa muka bayar na zuwa mu 'yanto waɗannan mutane mu dawo da su 'yan uwan musulmi don mun tare a nan a nan za mu tare mu ta gina manya-manyan masallatai muna fakin motocin miliyoyi mun zo sallar juma'a ga wasu suna bukata a karantar da su kalmar la ilaha illallah to tunda ba mu yi ba to yana daga cikin yakar da abokanan gaba suka mana su sai suka shigo su zo da farko su mai da su su zama kiristoci tirela-tirela da motoci bosses-bosses za gani suna shiga ƙauyukan nan magani ne kawai magani su je su ta ba su magani da injinan nika tahuna din nan tup-tup-tup-tup din nan suna zuwa sai su mai da su kirista su kafa musu injin nika su sa masa injin nikan sunansa yesu almasihu rijiyoyi barkate bohol-bohol tuka-tuka inda ba su da wuta su kafa musu sola a sa masu yesu almasihu akwai dan uwan da ya gaya mai ce wallahi ya je zai sha ruwa a rijiyar aka ce sai ya ce da sunan yesu almasihu zai sha suka bangaje shi da ya kiya faɗa makarantu na firamare firamare da suke gina musu da gwamnati bata iya shiga gurin ta gina musu ba duk sun gina musu sai a sa sunan firamare a sa masu sunan coci duk a Kano ba wai a wani guri ba kuma su tanadan musu taki idan damana ta yi su ta raba musu kai ka isa ka je ka ce wai kana musu wa'azi ka ce wai ku bi annabi Muhammadu akwai wani ƙauye da muka je na'am za mu shiga babban ba ma gujen garin cewa yayi yazo ya ce kai kun makara muka ce ya aka yi ya ce kun makara an riga ku mu nan duk ba ku da rabo duk an gama da ku mu muna da addininmu mu za ku gaya wa sallah wani tsoho a cikinsu ya kalle ne yake cewa kai ka ya ce malam ka ganka ya ce tun lokacin sardauna na san fa sallah yawa na san sallah sardauna su ne suka yi wa'azi na gaske ba ku malaman birni masu jin daɗi ba wannan wallahi ba ma guje ne gaya mu wannan magana na ce to gane birnin sun ɗan lallabo sun gane kuskuren sun shigo ar ne malam kana masa wa'azi yana shan burkutu a jihar kano wallahi tallahi ina faɗin wannan saboda ku sani muna da babban aiki a gabanmu mu da muke da wannan yaushe muke maganar ka ɗauki jihadi ga babban jihadi a gabanmu nan mu samu waɗannan na kusa da mu wanda suke jihar mu ɗaya yaren mu ɗaya ya fi ka iya hausar kanan wani ƙoƙari kai na shigo da shi musulunci balanta ka ɗauki kayan bindiga ko kayan makami ka tunkari wani ka tafi can wani guri ai akwai gyara kuma bari rufe muku da wani abin tasku na bakin ciki ga ɗiban yara da suke duk yaran maguza nan sun shiga sun ɗaɗɗebe su an tura wasu wallahi karatu za a kai yaro a kai shi Kaduna ya je fara karatu makarantar mission nazare primary secondary in ya gama a tura shi Isra'ila idan bai samu fita kasar waje ba suna da manyan manyan university a Jos zai je karatu a Jos sannan kuma su turo su federal universities din ku su sponsor din su akwai ƙauyen da muka je wallahi ana gaya mana wani dan ƙauye yake ce mana yace kaga anan da kuna zuwa kuna mana waje kuna cewa kiristoci sun zo anan sun dauki yaran mu yan mata sun fi 40 yau sama da shekara biyar suna can suna school of nursing a gari kaza wanda idan sun gama fa 'yan Kano ne su dole a dawo da su cikin Kano da indijin Kano su yi aiki su yi ta soka wa matanku allura akwai samari wanda aka tura su Bible school a Kaduna a'a wacece school a Jos wacece kaza da sauransu su aiki suke yi wa nasu su su me da su kirista kuma su ɗebi 'ya'yansu su je su buɗe su kai su makarantu su karantar da su duk yaron da ka rike shi shekara biyar shida bakwai takwas a hannunka ya shekara goma har kai shi jami'a ya zama wani kawai da ya zo aiki zai musu cewa za a yi ku yi kaza ku yi kaza kuna nan kuna gani wata ran sai ya fito wani sai ya fito neman gwamnan Kano a cikin 'ya'yan maguza wannan kuna zaune so gwanda mu shirya mu je mu kai musu taimako mu je mu musu da'awa mu isan musu da karban Allah bil hikmati wal mau'izati al hasana masu kuɗin mu su bada kuɗi a je a yi wa Allah aiki a tona musu rijiyoyi a yi musu hanyoyi a gina musu masallatai a ɗauki samari matasa masana Allah 'yan boko wayayyu masu addini su je su karantar da su addini mu ɗaiɗaibo wanda za mu iya ɗaibowa mu zuba su a makarantun islamiyyunmu mu sama musu gidajen zama ko mu haɗa su da 'ya'yanmu su yi karatu wannan shine jihadi ya jama'a shine jihadi za mu zo muna da total domination mun mallake su amma muna zaune a nan muna ta ihu muna cewa kaza wallahi tallahi ina gaya muku da saura ina jiye mana tsoron bacin rai da damuwa wani abun zai zo wallahi malam an maka nisa kuma ku yi haƙuri mu rinka bawa kanmu labarin haƙiƙanin situation ɗin da muke ciki yanzu ban ce ka tsallaka jihar Taraba ka je da'awa ba ban ce ka tafi Filato ka je da'awa ba ban ce ka je jihar Gombe ka je da'awa ba ban ce ka je jihar kaza ka je da'awa ba ban ce ka tsallaka cikin Jigawa inda suke da su su ma ka je kai da'awa ba jihar kaza kaza da sauransu wannan a cikin arewa ne a cikin Kano kuma suna da plan a rubuce a tsare lokaci kurin suke jira musulmi ku tashi daga bacci to idan kun yi wa Allah aiki kuka kula da wannan janibin to shine kuna yin jihadi na gaske komi lokaci yana canjawa mu rinka updating abubuwanmu akwai abin da in ya gagare ka ba yanda za ka iya yi ka fahimta akwai abin da ba za ka iya yi ba ba zai yi ba a yanzu saboda dalilai masu yawa to sai ka kama wanda zai iya yiwa kuma za ka samu satisfaction za ka samu biyan bukata kuma Allah zai baka ladan wancan din da baka yi ba Allah sa kun gane karatun abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda nayi ne kuskure ko tutuma harshe Allah ya fe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh